بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك منا سافير ثلاثة شائق رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya sha biyu ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 35 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma ga 'yan uwa mata a wannan makanta ta mai albarka wato darul hadithi salafiya wadda ke number 4 madarka tirar gaskari a zaria kaduna state nigeria taken katin shi ne alkur'ani ma'ujizar ma'ujizoci allah ka shige mana gaba ka jagorance mu a jiya in ba manta ba mun karkare karatu game da kissar asabul kafi da kuma ta'aliki da allah maɗaukakin sarki akan wannan kissa ɗin na bambance mutane cewa tsakanin mumini mai biyayya ga Allah da wanda yake kuma ba mumini ba ya kafir cewa Allah ya bi son ransa mun ji makomar kowanne daga cikinsu yau za mu tashi sabon kissa kuma a cikin wannan sura ɗin insha Allah ba kuma ta mutum farko dama mun ce tana ɗauke da wasu manyan-manyan isoshi da darsa masu yawa a ciki Allah samu dace arama bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم
فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حسبك نعم فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما
الكارثة وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نعم to wannan kamar da muka fara gabatarwa cewa wata isa ce ita ma wadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo cikin wannan sura domin ya bayyana mana mutane guda biyu waɗanda ɗaya Allah ya bashi wadata ya bashi ƙarfi ya bashi abubuwa madadin wajibinsa shine godewa Allah madaukakin sarki amma madadin godiya sai kafircewa Allah madaukakin sarki ɗayan kuma Allah ya bashi wata irin ni'ima ba irin ta wancan ba shine Allah bashi addini da fahimtar addini da tsayawa kan addini din sai godewa Allah ya tsaya gem akan haka sai Allah ya nuna ga sakamakon da ya kowane tsakanin su guda biyu Allah maɗaukakin sarki ce wa darib lahum mathalar rajulaini ya manzo Allah sassar ka buga masu labarin misalin masu mazaje guda biyu ja'alna li ahadihi ma jannataini ɗaya daga cikin mutanen guda biyu mun sanya mai jannataini gonaki guda biyu shine aljannatu guda daya jannatayn guda biyu mana yana da gonaki guda biyu min a'anabin waɗanda suke na inabi wato yana noman inabi a cikin gonakin wa hafafnahu mako bina fa hafafnahu binakhli muka kewaye kuma gonakin da wato dabilai waj'alna bainahuma zar'a a tsakankanin wato gonakin nasa sai muka sanya kuma shuke-shuke irin masara ganye wa'annan da wannan dangin su haka Allah sa kun fanci sura gonas wato gonaki ne guda biyu Allah ya ba wannan mutumi din ga sunan tabka tabka gonaki a gefe-gefen gonar kamar ya kenan kamar gefen nan haka sai aka sa dabino haka bishiyoyin dabino suka zama kamar su ne katanga ta mene ta wannan gonakin guda biyu tsakiyar gonakin menene inab min a'anabi yana noman inabi ina mata ai kowa san inabi yanzu ko yana noman inabi a ciki wanda inabi yana ga cin abu mafi kawo kuɗi har yanzu a duniya inabi ba idan Allah ya sa za ka iya noma shi to yana gacin abin da ke kawo kuɗi a duniya shi ma dabino yana gaci abin kawo kuɗi a duniya noman dabino to a cikin gonakin kuma a tsakankanin gonakin sai Allah ya sa masa ya ba shi dama ya shuka dangin su masara shinkafa da irin wani abuwa ɗin ma'ana duk abin da za a rayu na arziki Allah ya ba shi a wannan gona ɗin kun gane sai dai matsala abu ɗai shi ne ina zai ringa samun ruwan da zai ringa ba wannan shuka da inabi da dabino ɗin shi ne sai allah ke cewa kiltar jannatai ne duka gonakin nashi guda biyu a tattukalaha sun ba da ukulaha 'ya'yan itatuwa abin da ake nema abin da ake ci dabinan ya ba da dabino inabin ya ba da inabin shuke-shuken kuma duk sun ba da abin da ake nema mana duk sun da shekara ta yi idan aka zo zai girba komai za a samu adadin abin da ake so a samu allah ce walam tazlim minhu shay'a wannan gonaki nasa ba su tauye mai komai ba azulmu huna yana annaqasu mana wa'annan gonaki ba su tauye mai komai ba sun kawo abin da suke ya noma yadda ya kamata misali idan ana sare dabino zai buhu dubu ne to baya kawo mai buhu 999 zai ba da dubu dubu ɗin nan inabin ma an buhu dubu ake sare zai ba da dubu ɗin shi ne kilkal jannata duka a gonakin guda biyu a ta ukulaha kowace ta ba da 'ya'yan itatuwanta walam tazlim minhu shay'a bas tauye mai komai ba ko kes abinda ake expecting ba a samu abin nan tasgaro a cikin shi ba ina fatan fahimta Allah ce wa fajjarna khilalahuma nahara sannan a tsakankanin gonakin guda biyu sai muka kekketa mai korama ta ruwa Allah kun gane wa fajjarna muka kekketa khilalahuma naharan shine mafulun bi din ma'ana mun take ta mun sanya masa koramu na ruwa Allah ta kun gane abin shine yanzu madadin sai ya je ya haƙa wata rijiya ya sa inji gir sannan ya kawo ruwa misali a ba wata matsala duk ko ina ga ruwa nan kawai abinda zai kawo shine dan ja fatanya kawai ruwan ya je wajajen shukokin kawai ma'ana ba wata wahala Allah ya mai albarkacin gonar na fata kun fahimta shin wannan akwai ni'ima ciki ko babu ni'ima ciki akwai arziki ko babu arziki manyan gonaki ne ke suranta kwaloki ga su can ga inabi ga dabino ga kuma sauran shuke-shuke ga ruwa na zuwa ba sai ka sha wahala ba sannan ga ma'aikata Allah ya sauƙaƙe mai kuma sai Allah ke cewa wa kana lahu samar sai zama yana da wato ƴaƴan itatuwa dabino da inabi din a wannan qira'a kenan wai ka ce wa kana lahu sumrun waɗanda suka ce ma'ana yana da sai zama yana da dukiya mai yawa daga cin wannan gona din an fahimta ko wa qala li sahibihi haka ne wa qala lahu samarun faƙala lissahibi ta yake cewa abokinsa wata ran ko ana aksaru min kamalan wa azu na fura wa huwa yi hawiru wato sai ga abokin nasa alhalin yana tattaunawa da cewa ana aksaru min kamalan wato na fi ka yawan dukiya wa azu na faran na fi ka buwaya da bunƙasa wajen mataimaka da ma'aikata annafar yan jama'a wadda ba mai yawa ba ina da connection kai kuma baka da shi sannan ina da dukiya kai baka da shi masu waɗa suka ce ya zo ne dukansu musulmai ne a zamanin banu isra'ila wasu malaman su kwansu haɗa shi da zamanin kaza wannan hikaya ce allah ke bamu ba ma sai mun damu da cewa ina ne ba darasin da ke ciki ake so ka fahimta kawai ya samu abokinsa wannan usazu misali kenan ya kamo hannun shi suna ana tattaunawa abokin ba fa ya nemi wani abu ne ballantana ya ce shi ma zai kare kanshi da alfahari da jiji da kai ba haka kurin sai ke to kai usazu kaga dai yanzu an bambance ana aksaru min kamala na fi ka tarin dukiya to ya tambaye shi alfahari eh wa aznafaran na fika da kayan aiki na fika jama'a na fika connection kaga yanzu nan yanzu ka ji minista ma ya kira ni ya kuma ba dama minista ya kira ka an jima kaɗan za ka ji na kira wani wato alfahari sai danno wannan mutumi ɗin a zuciyarsa me ka mai wani alfahari ɗin eh me ka alfahari eh Allah maki albarka arziki ya ga ga tarin dukiya shi kuma wancan watakila da jallabiya ma je wajen ya ga irin abokin shi mun tashi sharar ɗan nan ko sai ka je bari ku gaisa haka yayi arziki ina fatan fahimta to bai san arzikin nan ya bambanta su ba yanzu ina fatan kun fahimta ka san ko ke kike kuɗi in ba Allah ya kiyaye ba ina fatan fahimta sai kin ga an shigo cikin yan wana dan daga kai haka ku dole a gane ke kina da kuɗi ko kuma kina da miji mai kuɗi ko banki mai kuɗi ne mata suna haka ko to wannan miji mai ballanta na mace eh kuna amina fata kun fahimta da haka sai ya zo yana alfahari ba a tambaye shi ba wannan kallon shi na mai wulakanci irin wannan abun ko ku saurara shine ya faru da karuna kuna labarin ƙaruna yi me ba da ƙaruna Allah ce ina ƙaruna kana min ƙaumi musa fabaga alaihi wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwati in qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yufrihina ƙaruna wani mutum ne mai kuɗi da yau ina jin inda za a tara su bill gates a tara su dangote a tara su mai tesla sunan shi ne nima rike sunan shi ma da wa'annan manyan masu kudin duk a tarkata su wataƙila ba shi kudin karuna ba yana cikin mutanen annabi musa da one size kenan cewa shi ma musulmi ne mabin annabi musa talauci ya matsa mashi ya ce shi ai sai kaza da kaza ya roƙi allah aka ce ya ƙure ya roƙe shi dai arziki aka ce yi noma ƙasa ‘ya'ya sama ‘ya'ya na zinari ina fatan fahimta ya zama ƙarunan sai ya kuɗi ya kuɗi Allah ba mu labari ku ji wani abun Allah ce ma inna mafata wa mabuɗan arzikin suto-suto na arzikin ƙaruna sai ƙatta sun haɗu suke ɗaukan akwatin mabuɗai ba kuɗin ba fa inda za a buɗe wannan ɗauko kullum wanda sau ɗin ɓin a buɗe nan duke ƙaruna ce nan ma ɗaunar a buɗe duk duke ƙaruna ce sai fara mene sai fara alfahari ya manta cewa shi mabin annabi musa ne sai fara alfahari da jiji da kai kafin ka ce haka ko har ya yi rudda har ya koma ina ya koma fadar fir'auna ya koma daga cin waɗanda suke wa wane suke wa annabi musa izgilanci da mai makirci har al'umma suka ce mashi kai ƙaru na kada ka alfahari kun fahimta kan kuma tafajiya talaka ne addu'a yayi ya roki annabi Musa mai addu'a annabi Musa mai addu'a ya samu arzikin ya zo na alfadi suka ce mai kakkai ka san kun san abin da yace eh sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi kai masu wa'azi ku hankali wannan duke daga na tara wato experience na ne tara mu kuna ce wani wai Allah ne ba inna ma utitu ala ilmi an ba ne saboda hard work am hard work i have a lot of experience ina fatan fahimta business oriented ko ba ka suke faɗa ba ina da ƙoƙari ina da experience ina kaza shi sa kaga na samu arziki ku ko ba ku da ƙoƙarin komai shi sa kuke matsiyata duk sun irin abin da ya faru da wannan shi ma kenan shikenan ya fita cikin gari ya sa ma bari yanzu isa ya sa kaya na alfahari da gwalagwalai ga mubiya da dawaki da ina ne ya fita yana ta kasaita ana yin ce mashi in karuna Allah ya tashi kamun mutum fa kamun Allah ba a guduwa shi dai yana cewa inna ma utitu wa ala ilmin indi an ba ni saboda ina da ilimi an bai kaza kaza yana ta faɗin qualification ko na ƙara na yi business kaza na yi kan business administration business a commerce wa din na iya yana ɗaukawa haka ne mutanen gari talakawa da suka ga ƙaruna ya fito da wannan jama'a ɗin da dukiya walla har masu imanin cikin mutanen annabi musa sai da abin ya taɓa su wasu suka gane suna kallon ƙaruna innahu lazu hazin azim ya laita lana mithla ma ute qarun ko suka bata kai ina ma mu samu arziki irin na qaruna kai innahu lazu hazzin azim ta shi dai Allah ya bashi rabo ta shi dai bai doya wa duniya ba ina fata an fahimta amma a cikin mutane kun san akwai wani ko ko girgizar ƙasa ke daina nan daram ba wani abu da ke girgiza shi wai suka ce da su wailakum masu imani sosai kenan masu ƙarfin imani ka ce kai kai can ku sawabullahi khair sakamakon da Allah zai ba ku na imani da sallah da salati da ibada ku ya ku alkhairi ya fi wannan duke ta karuna ina fata an fanci wannan abun wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba mai gane haka sai masu hakuri da bin Allah wannan ma da yazo muku fitina ce ita ma ana haka ƙaro kuma gace na ta ƙasaita ya fitil kanshi ya fitil kafarai ƴan ƙunshi ya fitil musulmai yana tafiya ne ana nan sai ya kai ga yawo annabi Musa wani ƙazafi Allah sai ya ce a ƙarshe Allah sai ya ce ƙasa ta kama ƙaru na dukiyar kun gane kawai yana tsaye yana wanda abin kawai sai a ƙasa kafai bur ta rubuta haka wai dan idan sawu kawai ya rubuta ƙasa haka ya shige ƙasa yi haka yi haka ya cire ya ji kafa ba ta cirwa kuma ga annabi musa wajen me kamata yi sai ya gane cewa a'a to akwai wa allah ne kama shi amma girman kai na kuɗi da isa tun da ya samu ga kuɗi ga mulki yanzu tun da ya shiga fadar fir'auna ba zai bashi ba sai fara ihu sai kaza da kaza musa wane ne kaza sai zuruf ya ƙara buzurmawa kun sani Allah na da rahama ne fa wai Allah na mai wannan ne fa duka wai dan ya tuba fa a lokacin da ce Allah na tuba sai Allah fidda shi bahaushe ma ce matar na tuba ba ta rasa miji mai ya tuba ne amma mene ya ke tuba sai izgiranci can kuma sai kasan ma burum ta ƙara burmawa da shi zirin yana yi haka ba ga duki ana kallo kuma tana ta ƙasa ita ma ƙarshe ne tun da ya ƙi tuba an mai tuba duka da shi da dukiyar gaba ɗaya suka nitse ƙasa ana kallo kuma ba kai saka je ka haƙo ta ba me sakamakon girman kai kenan ƙasƙanci da wulaƙanci da asara ina fata kun fahimta a lokacin sai wa'yancan da suka fara kwaɗayin ƙaruna suka ce o allah ya rufa mana asiri laula amanna Allahu alaina la khasafa bina ba dan Allah ya so mu wayar ba mana asiri da da mu za a rike kasar kenan wai ka anna Allah ya fusudur rizqa wai ka annahu la yuflihu khajirun ko cewa ko ashe masu kafirci butullu ba sa cin nasara sai dai Allah ya daga maka kafa kan for sometimes haka zuwa dai kashin isa karuna to da san wannan irin wannan mutum shi ma shi ma mumini ne kamar da ƙaru ke da mumini ne yana da abokai mutanen kirki masu bin Allah mabiya annabawa shi ma ƙaru na haka can an mai wa'azi ya ƙi ji ga makomar sannan shi ma za ku ji makomar yanzu wannan ya kama abokin shi suna tafiya yake gaya mini kalmomi na alfahari ana aksaru min kamala da yawa ma ka ce gani ya saba babbar riga yana yana jefa ta haka ina fatan fahimta ko irin na masu kuɗi ko kuma ɗan saki hannu ɗaya ɗan zube haka ɗin nan ƙawa bai san allah ba mala an aksaru min kamali na cewa ni na fi ka wani dukiya wa a azu na faran ma ma na azu na faran na fi ka buwaya na fi ka fawa na fi ka connection na fi ka ƙarfi na fi ka arziki na fi ka jama'a ina fatan fahimci wannan abin wannan mutumi abin da ke ga mene wancan dan uwa nasa kenan Allahu akbar da haka kun gane ko yan wana wato wani lokacin zaka dade kana ta roƙon Allah baka arziki zaka ta struggling sai Allah ya hana ka wallahi Allah na son ka ne wani lokacin da yawa ko mukan kokarin samu wani abu ashe abin nan ba alheri gare mu bane sai Allah ya hana mu dan yana son mu amma kai ku in wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna da yawa sai kana son abu ka dage ka dage Allah ya ki me ba alkhairi bane ka ji kana son abu ka dage ka dage Allah ya ki baka ba alkhairi bane Allah shi ne cikin ilimi in Allah na son ka sai hana ka ka hadisi na nashin sisla albani ya kawo cewa ma akwai bawan da yake zai dage yana son sai Allah ya bashi abu sai Allah ya hana shi saboda ya san idan ya bashi wannan abin halaka zai ina fata an fahimta kun ga sai mu koma darasin mu na jiya kenan cewa insha Allah kar ga sa Allah cikin duk lamarinka da haka ya koyan uwa musulmi wato da mulki da kuɗi bahaushe na cewa suna da giya suna da maye sanda kake ciki dumudum buguwa kake yi musamman Allah ya maka uku ya baka kuɗi ya baka mulki sai kuma haɗa maka da ƙuruciya ɗan shekara 25 ya zama multibaloniya kun bayinta sannan ga shi ne ref ko sanata ayyo Allah sai dai abin da Allah ya wannan ina fata kun fahimci wannan abin don haka bari mu kasa kisan cewa wannan mutumi sai shiga gonarsa wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi wannan bawan Allah sai shiga wannan gonar tashi wa huwa zalimun li nafsihi alhalin yana mai zalunta kansa kun fahimta wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an da hadhihi abada sai ringa cewa ai ba na tsammanin an da hadhihi abada wannan gonar har abada ba na tsammanin za ta bace za ta lalace za a yi asararta ba na tsammanin haka yanzu ya fara ganin me kenan shi kawai fa yadda ta fara ɗan na haƙar shi haka za a ƙarasa tun da yau shi na jin daɗi haka za a kwana bature ma wawa ya ce no condition is permanent ina fatan fana ba shi yana ganin haka za a ci gaba sai cewa ma azunu sa'ata qa'ibatan kai ustad war ma kaji tashin kiyaman ma ni bana tsammanin zai yi shine wa ma azunu sa'ata qa'imatan bana tsammanin tashin kiyaman ma zai tsaya din kakenin ya san da kiyamar da kuma ya daina cikin amma yanzu ya koma yana musun kiyamar ma sai Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wala iruditu ila rabbi idan har ma za a maida ni zuwa ga ubangiji na idan ma kiyama za ta yi ku ji ba wala iruditu ila rabbi idan har za a maida ni zuwa ga ubangiji na na'am ka ga furuci da me kenan da ubangiji ya san da shi ya yi da shi amma yanzu wani situation ya maida shi mene abinda Allah faɗa cewa in an mutu za a tashi ma bai da shi ba saboda wadata da Allah kawo masa to amma in ma hakan ta yi sai ce la'ajidanna khairan minha munqalaba zan sami makoma wadda tafi wannan alkhairi a can din ma ma'ana kaman duniya kamannin kiyama yadda nake a nan wajen a lahira ma haka zan samu kaina in ji shi kenan fa dama Allah ba mu labarin katon arzai shi ma dai manzon Allah irin maganar inda Allah ce afara aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada atla al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al azabi madda wani kafir ne yayin wanda Allah ya zalunce shi ma cewa ina da yaya ina da dukiya ina da kaza ake cewa kaza to a bari sai an je lahira mana in an je can din ma ai bisaf za ta maimaita kanta ne za a bani dukiya za a bani ƴaƴa za kaza baka abin nan shine Allah ce gimana shiru wannan da yake magana wai gaibi ya sani ya san abin zai fara a kiyaman ne ko ko sun zauna sun agreement da Allah ne kan haka din Allah ya rubu da shi duk abin da yake faɗa za mu rubuta ran lahira kuma za mu shimfiɗa mai azaba shimfiɗawa kuma dukiyar da ke takama da za mu gaje su gaba ɗaya kuma sai gashi Allah ya gaje su gaba ɗaya ɗayan diskan musulunta shi kuma mutu a arni to wannan ma abin da ke faɗa kenan wala irudittu ila rabbi idan ma an maida da wajen ubangiji na in kiyama ta tsaya din ma la ajidanna khayra minha munqalaba lalle zan samu makoma wanda tafi wannan alkhairi ina fatan fahimta wannan shine maganin shi wannan dan uwa nasi mai gonaki kenan to mai dan uwan ya bashi amsa je ma laran ma
أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا na'am ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
na'am فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا hasbuk na'am to kaji sai dan uwa yake ce masa qala lahu sahibuhu wa huwa yahawiruhu dan uwan nasa abokin nasa sai ce da shi alhalin shi ma yuhawiruhu yana tattauna suna conversation suna tattauna tsakaninsu sai ce da shi aka farta billazi khalaqaka min turab a yanzu haka ka kafurce wanda ya halicce ka daga ƙasa summa min nudufa sannan daga matakin ƙasa aka koma matakin ɗugon maniyi sun masauwa ka rajula sannan a hankali kana ɗan yaro kana rafi har Allah mai da kai mutum ka kafurce wanda ya maka wannan kenan ka manta cewa shi maka wannan ni'ima din haka ke cewa kai bin an je lahiran ma kaman kiyama kaman duniya sai malam ke cewa sai ke cewa lakinnahu wallahu rabbi sai dai Allah maɗaukakin sarki wanda ke shi ne Ubangiji na ni na yarda da shi kuma na yarda da abin da ya zo da shi wala ushriku bi rabbi ahada kuma ni ba zan zama irin ka ba ba zan shirka da Ubangiji na da wani ba ba zan haɗa Allah da wani ba ina nan akan addini ina fata fahimta sai ya ce laula iz dakhalta jannataka ina ma san da ka shiga wannan gona taka baka sa girman kai baka mai da lamarin ga Allah a yanzu wani dan wayana mai mai kenan yana jawo hankalin shi bai kama hanya ina fatan fahimta ba wai so yake ya tafi ba so yake dawo kan hanya da haka yake mai wannan shawara din laula id dakhalta jannataka ina ma san da ka shiga gonarka ulta ma sha Allah cewa kai abinda Allah ya so shike faruwa wannan gona ganin damar Allah ne bani wannan arziki daga Allah ne ina ma da aka faɗa la quwwata illa billah ina ma da cewa kai babu ƙarfi babu dabara sai a wajen Allah madaukakin sarki ba cewa kai iyakakka iyawarka ne da kaza ya baka ba ina fatan fahimta sai ce amma ba dole ka fahimci wannan wa'azin nawa ba me yasa in tarani ana kalla min kamalan wa walada ko da ke kana kallo na ne a yanzu akan ni din nan wato na fi ka karanci wajen dukiya da yaya ni ban da arziki mana ban da kuɗi ban da yaya ban da nafaran shi sa wa'azin na na san ba zai tasiri a kanka ba kuna fahimta saƙon ayi yana jawo hankalin cewa ina ma da ya mai da lambarinsa ga Allah maɗaukakin sarki sanda bala'in ya faru sanda sanda ya shiga wannan gona ɗin sai ya ce la haula wa la quwwata illa billah cewa wannan arziki daga Allah ne ba wai daga iyawarsa ko ƙarfinsa ba to amma shi abokin sai ya fahimci wato akwai wani element a magan cewa to wannan ba zai anshi wa'azin nan ba abin da ya sa kuma shi ba zai ansa ɗin ba saboda shi ba layinsa ɗaya ba yana gan shi a matsayin talaka ne na fata kun fahimta kuma galiban haka mutane suke rayuwa wai mutum idan ba wai ya dan kaka matsayinka ba akwai wanda zai ga maka gaskiya ka bi akwai wanda zai gaya maka kuma ba ka dauka ba saboda ka raba mutane kowa da gwargwadon shi kaga dai masu kuɗi ba sa jin magana kowa sai masu kuɗi yan uwansu yan siyasa ba sa jin magana kowa sai yan siyasa yan uwansu galiban irin wayannan masu mulki sarakuna sai masu irin nasu da haka dan wani malami ya je masu Allah ba dole masu saurare shi ba yana faɗa masu to ranka dade eh ana kashe kashe yayi wa kasan nan jini yana zuba a ji tsoron Allah Allah ce kaza ko za mu ji tunani Allah duka bai ce fa ne bane malamin nan fa Allah sa kun gane ba baki bai ce fare ba yi maza ka gama ba zai gaya maka ba ba zai ce maza ka gama da ai mun ga irin kuma inda go sai an gama sai ce ta ba kuwa malam ai mun ji wa'azi Allah saka alkhairi ai muna san irin ku malam ku ba malam dubu ɗari kuma yi da in aka ɗan miƙa malam dubu ɗari ya ce sai na ji sai ce kaka ƙayyar makaryata an gaya maka ba mu da hankali ba wasu abin da ya kamata ba yau ga kace me ne sai a ba komai mala Allah ba ka nan ya kosa ka tafi Allah ji kamar albani da rahama malam albani ya taba zuwa kawai ya kowa nasiha da wa'azi akan wasu mas'aloli na jin abin da shafi aikin hajji ne anan daga nan Zariya sai da ranci kudin mota kudin da aka sa mai mota suka je kaduna da shi da wani ana shi malam adama ina ba ta fahimta aka je aka gaya kowa aka gama tattaunawa mal albani ga mai ga tsare-tsare ga yadda ya kamata a gyara hukuma alazai ga shi ga shi ga shi ga shi ya ko ya ji daɗi ya ce ka wannan tsari ya yi ala gafata malam da kai za a yi wannan tsare-tsaren kaza da kaza da kaza mun ji daɗi malamai da ma suna kamanin abin kasa ɗan sai za kowa yin magana malam sai da suka tayar su tafi wai shi ne sai ya ko ɗauko dubu ɗari biyar ne ko sai ya ɗauko dubu ɗari biyar ɗan naira dubu hamsin a masaɗin nan kaga guda biyu kenan sai miƙa mala albani ko dai dubu ɗari biyar ko miliyan biyu sai mala albani ya ce a ba mu da bukata hamma da ga yanzu nan sai da muka ci bashi mu sa mai ka ce ba mu da bukata ba kuma dama ya amsa shi da ya kufa ya kufula amma ya za a yi malai ce ba mu kaji a almashak a duk wannan abin ana bayarwa duk mutane wannan contingency na ke ji ko mene shi malai ce ba mu da bukata bukatar mu shine mun zo ka saurare mu ka saurare mun gode ala saka alkhairi akai akai malaki an sa kudin nan ya fito ya ba dubu ɗari biyar kuma sai dai an shi na abinci ma sai da aka samu aka dan kewaya dan wani restaurant nan aka ci abincin za a dawo tukuna ka gaya min yadda ya kowa ba zai gano wani malamin da gaske yake ba eh kun fahimta akwai sanda muka je wajen wata gwamnati muka je har gidan gwamnati saboda mu kai wasu shawarwari da wasu maganganu da ya kamata a kaza a kaza da muka je ana gama sai aka ɗauko lokacin ko dubu ɗari nawa ne sai aka ba mu sai muka ce a mun gode Allah saka gari wai aka ce mu sha mai muka ce sai da muka full tank muka tau aka aka muka ki amsan wannan kudin aka ce ga kujerin aikin haji kuma muka ce alhamdulillah a bari in mun shawarci yan makaranta sun ce suna so sai a ba su shi ma wayo ne ina fatan fahimta to mala ai wannan an riga an fitas duk sanda aka yi mitin akwai wannan mun san da haka aka yi in ka je kai mitin da wani ofisa babban dama ko wani kun da ake fitarwa amma mu ba za mu ansa ba ne saboda kalmomin kasu faɗi a gabansu aka aka mu ƙi ansa sai muna fito aka ce ihin ta ga irin tafi wannan malam ba na Allah ba ne ya za a ba su ƙi amsa in za mu zuke so shi ne da mu ansa ce hin makaretan banza dama abin da kawo su kenan Allah sa kuna fahimta to akwai variya tsakanin masu mulki da masu kuɗi da masu sarauta tsakaninsu da masu gaya masu gaskiya ita gaskiya in an gaya maka kowa ya gaya maka dole ka amsa ina fatan fahimta ba ka kallon position da qualification ko mene na wani mutum ina fatan fahimta kun ga hadisin nan na manzan Allah da yake cewa annabi yake cewa wato wanda ke da girman kai misƙalar zaratin ba zai shiga aljanna ba ina fatan fahimta sai wani ce ya rasu to shi kenan an shiga uku mutumin da yake sai sa kaya masu kyau masu tsafta takalmin shi mai kyau mai tsafta kaza da kaza shi ma ya girman kana mace a wannan ba girman kai bane ai Allah yana son tsafta yana son ado ina fatan fahimta annabi ya ce girman kai shine wulakanta mutane da kin gaskiya an gaya maka wannan shine girman kai duk mai wannan abin to ba zai shiga aljanna ba mai girman kai shine rena mutane kana classifying din mutane eh wannan ya kamata a magana shi wannan ma bai kamata a kula shi ba maza ka tashi wulakanci haka wani ma daga hawan yatsan hanci yake wai yana jin karnin mutane ne ma wulakanta mutane girman kai ne sannan a gaya ma gaskiya ka ibinta girman kai ne duka wannan mutum kuma ya haɗa su saboda kaga ya rena wannan mutumin na farko sannan ya ga masa gaskiya ya ƙiji ina fata kun fahimta wannan shi ake cewa girman kai muna fatan Allah ya raba mu da shi da haka ya ke ƴan uwa kai dan uwa da zaka ji abin da muke faɗa ko a kasat shine duk wanda ya ga ma gaskiya ko ya yake ko da bai biyo ma ta hanyar da ya kamata ba wajibi ne ka amsa kuna ji na kuma bai halasta ka wulakanta wa Allah halittar shi ba sai dai in mutum shi wulakanta kanshi amma ba daidai bane kawai da mujarradin ka ga wani bai sa kaya irin naku ba ko ka ganshi da misali wani yammatsatsin kaya ko kuma ka ganshi da wani hali ko an wani gida na ƙasa ya kusa rubuta wannan bai dalilin da bawo dalilin wulakanta mutum kan wannan lamari din ina fata an fahimci wannan abin kuma duk wanda ya gaya maki gaskiya ka san ana wani abu sai ya ce to aini yadda ya bullo mun ne bai gaya mun da ya kamata ba da haka ni ma na yi watsi da abin wannan ba dalili ba ne na watsi da gaskiya ka ce wai an bullo maka ta hanyar da bai kamata ba ina fatan fahimta ko ta bayan gida ko ta zama aka duro maka inda gaskiya ce to wajibi ne ki amsa wajibi ne kai ma ka amsa ni da gaskiya ta bullo in ka ki wai saboda approaching da aka yi maka za ka zama cikin layin masu girman kai ina fatan jama'an fahimci wannan abun Allah samu dace to shi kenan sai ce in tarani ana kallami kamalan wa walada ko da ke kana kallo na cewa ni din nan wato na fi ka karancin dukiya da 'ya'ya wannan ba zai bari ka amshi nasiha ta ba to tunda ka sa girman kai sai mai addu'a cewa fa asa rabbi an yi uke ni khairan min jannatika ina fatan ubangiji na zai bani abin da yafi gonakinka albarka shine gidan aljanna shine fa asarabi an yi uke ni khairan min jannatika ina fatan ubangiji na ya bani abin da yafi gonakinka alkhairi ina fatan fahimta gonataka kuma wayursila alaiha husbana Allah aiko mata da wata azaba shine al-husban sahaba wato giragizai na bala'i ina fatan Allah zai gona taka haka ya aiko da giragizai na azaba na bala'i fatusbiha sai gona taka tawayi gari sakamakon wannan azaba da Allah ya aiko mata sa'idan ta zama ta ƙasa zalakan wanda ke faƙo zalak wanda kafa kafa ba ta zama akai wato inda ya bushe kaf gaba daya ina fatan Allah gona taka haka to ashe kuma shi wannan dan bawan Allah da ake gani ba mai kudi ba ba mai muka ashe wali ne yana yin wannan addu'a nan take Allah ya sa wannan addu'a din ina fatan fahimta shine Allah ce to bismillah mal ko hida bi thamari نعم وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي راضية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا نعم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نعم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا na'am to wannan mutumi dai sai ci gaba da addu'a ga wannan matsiyacin mai arziki din kenan sai ce au yusbiha ma'uha gauran ina fatan Allah aiko da azaba a gonar ta zama ta zama fi gona kawai fili fetal wanda ke fako au yusbiha ma'uha gauran ko kuma ruwan da ke shayar da gonar ya wayi gari ya zama ya nitse kasa ya kafe au yusbiha ma'uha gauran ko ruwan gonar da Allah ce fajjarna khilalahuma naharan ba da wajiri ya zama ya ya kafe ruwan falan tastati alahu talaba ta yadda ba za ka iya haƙo shi ba shine talaban ko da ka haƙa ka haƙa ba za ka yi haƙo wannan ruwa din ba sai zama kenan gonar ta mutu ko da ga ta tsaye tunda ba ruwan da za a shayar da ita dole ta zama ta mutu gaba daya to da aka haka sai Allah shi addu'a wannan bawan Allah wa wahida bi samarihi sai aka kewaye gonar tashi da mene da wannan azaba da aka yi mata addu'a fa asbahu yuqallibu kaffaihi sai waye gari yana ta juya hannayensa ya bar gonar shi jiya da daddare ko da yamma ya je ran gadi ya ganta gatanan ta yi banya dabinan yayi ƴaƴa inabin yayi masara da sauran duk sun yi ga ruwa yana ga masu aiki na ta faɗa a kula da kaza eh waje kaza kaza ana yana ta mazurai ya tafi gobe watakila ya ba fara kiran kamfanoni za a zo a ce cire yana zuwa kafin gari ya waye kawai sai Allah ya koda azaba da Allah ya koda azabar ta ta kone wannan dabinan ta jijjige wannan ba ba wayan ba kawai ba ta jijjige dabinan gaba ɗaya ta zubar bishiyoyin ilimin sai aka waye gari gaba ɗaya ta kone gaba ɗaya gonar kai ba ka ce ta ce jiya ba in ka zo ka gani ina fatan fahimta sai Allah ce fa da bi samani fa asbaha yuqallibu kafai da yazo da safe sai wa ga rabu jiju hannayensa irin haka na abun mamaki din nan la ilaha illallah ina fatan fahimta fa asbaha yuqallibu kafai yawa gare na jiju hannayensa wa yaqulu kuma yana cewa ko alama an faƙa fiha yana takaici akan irin kuɗin da ya kashe akan gonar wahiyar khawuya ala urushi alhalin ta faɗi akan wato wannan balawar suka faɗo da suna nufin abin da aka rasa shi gaba ɗaya ina fatan fahimta ta riga duk ta an girbe ta gaba ta zube gaba ɗaya waya ƙulu kuma yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada wayo ina ma da ban shirka da ubangiji na ba in ji shi kenan ya wada na sai yanzu ya ga uwar bari kenan yanzu ya dawo yana cewa oyo ina ma da ban shirka ba kaga da dukiya ta tana nan kenan sai Allah ya ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu kuma bai kasance yana da wasu jama'a ba wanda sa su taimake shi a lokacin da azabar Allah ta zo masa ishara zuwa ga me kenan da za a cin ya ce an aksaru minka malan wa aznafara ina da jama'a ko to ina waccan jama'ar ita da dukiyar kunjin da aka yi ita an shafe ta gaba daya to me rage masa a cikin abin da yake alfahari da su na faran ko to ina suke ba su taimaka mashi ba azaba Allah ta zo kuma shine cewa lam takul law fiatin yansurunahu min dunillah bai kasance yana da wasu jama'a wanda su taimake shi ba wanda ba Allah ba wa makana muntasira shi kuma ɗin bai kasance abin a taimake shi ɗin ba saboda mummunan hali da irin abin da ya shuka wa kansa sai Allah ce hunalikal walayatu lillahi alhaq to anan ne kauna ta Allah wanda yake na gaskiya take bayyana ina fata ai na kenan a lokacin da mutum ya fusatar da Allah da lokacin da mutum shiga cikin wani haɗari ko wata jarabawa a nan haƙiƙanin ƙauna ta Allah wanda ke Allah gaskiya take bayyana ina fatan fahimta a lokacin da yake da mumini ne Allah zai sa masa mafita a cikin wannan rayuwar da wannan bala'i amma da yake ya zama kafiri mai girman kai kangarare sai Allah ya cire taimakon a hannunsa bai taimaka masa ba هنالك ولاد الحق هو خير هو خير هو خير ثوابا هو خير ثوابا وخير عقبا shi kuma Allah shi ne mafi alkhairin masu bada sakamako kuma shi ke mafi alkhairin bada makoma al'uquba kyakkyawan ƙarshe da hannun Allah madaukakin sarki suke wanda nan ne kamata mu je mu nema kyakkyawan sakamako da kyakkyawan ƙarshe wannan shine ƙarshen wannan kissa ta wayannan mutane ina fata an fahimci wannan kissa din a dunkula an gane kissa ko cewa menene wasu mutane guda biyu ga sanan sai ki surunta kuraki ɗaya mai kuɗi ɗaya talaka ɗaya mai mukami ɗaya talaka wancan ya sa girman kai saboda arziki da Allah ya masa ya sa jiji da kai wannan kuma ya zo yana masa wa'azi amma bai da komai ke ma Allah zai jarba ki ki zo ki zauna abu wanda bai da komai zo ya maki gaskiya ina fatan fahimta to shi wanda sai ya amsan gaske da aka ya masa ya shiga da girman kai da dagawa ga Allah a ƙarshe me ya faru sai wulakanta wannan ke mai wa'azi din ke ma za mu gani Allah kai ki wani abu ke ka zama matar gwamna misali ko matar shugaban ƙasa kina yau ana cewa excellency your excellency ta san matan su ma excellency ne ko matan gwamnonin ma sun mafi gwamnonin mulki da yi sawo ba washe ke cewa yanzu har wani karin magana ake wai wai da ka haifi gwamna ga har ka haifi matan gwamna kuma gaskiya ne idan ka haifi matan gwamna kana gefe kawai da ke ake ce mijinki kaza kuma dole yi take shi ke yana rawar jiki ai madam ce ta ce ai kaza excellency zai wai shi shi ita ma din ko wai shi ma sai kuma shi ma excellency yake ce da ita a lokacin Obasanjo har kansila matar shi na da albashi kansila a lokacin talaka na fama da amma ita matar kansila tana da 50,000 every month banda fa mai interest da ake dan bata dan na kashewa da dan wane ne kaza kaza mai wa Allah bai da ke matar gwamna tsawayenki da kuke makaranta housemate ɗinki classmate ɗinki ya zaki da su in wata zo ta tinkabe ta ce oh excellency barka da yake ce wai daga ina kike wannan cha kin manta ne wance in ni ce fa da muke kaza oh Allah sarki to ya kike ko ba kuke cha ba to Allah zai jarba ki ki ga ya ga ya zaki kuna fahimta ta don wannan duk fitina ce a rayuwa wallahi Allah zai jarra ki sannan wani zai iya zuwa ya ga maki gaskiya gatsal gatsal kun gane gaskiya mene gatsal gatsal kuma kin sa abin da faɗa gaskiya ne amma ba in polite manner wato ba ta wata fuskar da ya kamata ba ya zaki ina Allah sa kuna ganewa a gaya maki gaskiya kin san gaskiya ce amma an biyo miki ta hanyar bai kamata ba ya za ki yi da wannan gaskiyar za ki amsa za ki amsa ko ba ki amsa ba idan kina da imani za ki amsa kun fahimta shi kuma mai gatsal-gatsal ɗin sai je wa Allah bayanin me yasa ya yi maki gatsal-gatsal domin hatta fir'auna da Allah ce a ga mai gaskiya sai da Allah ce wa kula lahu qawlan layyinan da ya masa magana mai lauɗi kada ka je kana mai din da kalmomi masu kaushi da abun nan na fatan fahimta fir'auna ma kenan wata rana wani ya ji ya samu Haruna Rashid ya gaya mai gaskiya amma wajen gaske sai da ci mutuncin Haruna Rashid ko Umar bin Abdul Aziz kinsu ne ya jirgiya mai maganganu amma abin da zo da shi gaskiya ne da ya gama kuma sai ce ba Allah yi na gode abin da ka faɗa kuma na amsa kun fahimta ce ka fahimta ya ce to na gode abin da ka faɗa kuma kan kuma ta fashe shugaban ƙasa a lokacin sai ce to amma kai kuma ni duk abin da ne na laifi ai ban kai fir'auna ba ko na kai fir'auna ce a haba ranka daɗe ni ma ban ce ka ce to amma kai kuma dike wa'azinka da ai baka kai Musa ba ko to Fir'aun da an ce a ga mai sauki ko da kai ne Musa dai ya kamata ka ga mun dai mai sauki ne ni ba shi ba da ke malami ne na gaskiya ce to ni ma na an shi na uzur na an shi na walifin ni ma kaga da ake magana rayuwa kenan din da aka bullo maka ta gaskiya dole ka amsa babu dalili ne zaka ce ah ni ba abin mutai da kamata ba ni ba biyo mun kaza kaza ba kun san mutane suna yaron abu ni an ce kaza da kaza da kaza kaza wa in kika saba da wannan abu ko sai ya miki tsatsa a zuciya ke da wallahi wata kina son gaske ma ba ki amsa ba Allah ina ga muku kakkabo zuciyarka kake wa zuciyarki damar rejecting din gaskiya ne ta bullo miki Allah san fahimta to amma za ku yi tambaya me yasa wannan dan malami mai wa'azi yewa dukiyar wannan mutumi addu'a cewa Allah ya halaka ta Allah ya sa ta nutse Allah ya koma ta bala'i kuma a gaban shi ba kai wannan biyo aji da karfin hali yake ko gudun kada a sa masu duka su ne duka ma ai dan ji tsoro ko kun gane shine malamai suka ce irin waɗannan mutanen in aka gano wani mai girman kai ne mai ɗan karin girman kai to ba a mai ma'amala mai sauƙi irin wannan haka kurin za ka mutum magana za ka mai simfil amma sai aka tabbatar da cewa girman kai ne da shi sai a fara mai to kai da kake wannan girman kai da mai kafa kowa kai ba ƙasa ba ne kamar nemi haka sannan ba ɗugon mari ba ne kai kuma da ai tata ta kake kana rarrafe ba kowa ba ne kai mene da kai da kafa mutane abin na haka a ɗan gaggari masu kaushi ina ba ta fahimta sannan malamai suka ce irin waɗannan ya halasta aiwa duke su mummunan addu'a ya halasta idan ya zama za a zama fitina a cikin rayuwa annabi Musa ma haka yau Fir'auna tunda Fir'auna yana amfani yawwa tunda Fir'auna yana da mene yana da dukiya ne yaudaran mutane sai ce rabbana innaka atayta fir'auna amwa wa mala'u zinatan wa amwala rabbana rabbana li yudatu rabbana damis ala amwalin washdud ala qulub fala yu'minu hatta yaru al'azab al'alim haka in fir'auna Musa ya mai addu'a cewa fir'auna da jama'arsa suna da dukiya da ita suke kange mutane to Allah ina roƙarka ka sa dukiyar ta halaka ka shafa zukatansu imanin ma kakka ba su ya Allah amma ka kuma ta fir'aun Musa ya dade na waje a imani amma shi ke addu'a cewa kada ma a ba mutum dama imani din fala yu'minu Allah kakka ba su imani hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi to dan haka kuna ji ko jama'a ya halarsa a mummunan addu'a da dukiyar waɗansu da aka cewa za su zama mene fitina ga al'umma ina fata an fahimta Allah shi yayi ana dai tuna mana lokaci yayi idan Allah kai mu karatu na gaba za mu zo masu tambaya su hakuri sai Allah kai mu karatu na gaba tambayoyi suna dan yawa lokaci ya kure ko sai mu za mu amsa tambayan Allah yadda in Allah kai mu lokaci lokaci a karatu na gaba kenan gobe kenan ko insha Allah Allah samu dace abin fada dai Allah ka ba mu lada laifuka mu da kurakuran mu kuma Allah ya kafe mana Allah ka sa aljannar firdaus da makomanmu Allah ka ji kan iyayenmu maza da mata da kakanninmu ka ji kan malamanmu duka da suka taimake mu akan karatunmu Allah ka ji kan malamu da malam malamanmu Allah dukkan musulmi gaba daya Allah ka ji kanmu gaba daya Allah ka fi mu da laifukanmu na ganganci da laifukanmu na kuskure da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda kai kadai ka sani da bannar da muka yi Allah ka yafe mana innaka antal ghafurur rahim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته